الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قام تاش درسي شابيو آه شرح من ابن عقيل على ألفية ابن مالك يو هدو رب ذو القعدة هجرة دبودة دري هدو أربعين ودتي دي دي دا bakwai ga watan bakwai shekara ta 2019 ta miladiya za mu tashi wa nunu majmu'in ko?
bismillah alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man wala wa ba'd wa yaqulu al-mu'allif rahimahullah wa nuna majmu'in wa ma bihi iltahaq فارتح وقل من بكسره نطق ونون ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه نعم يتشي ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه يتشي نون مجموع نون نون دن واتو وندا اكي مسا جمعي bi wawin wa nunin mazidataini wato jam'i mudhakkar salim kenan wa ma bihil tahaq da abinda aka yi ilta aka sadar da shi da wannan jam'in shine wa shibhidaini wa bihi 20 din nan da ya kawo wato almulhaq bi jam'il mudhakkar salim kamar su 20 da sinuna da sauransu faftah to wannan nun din kai mata fataha kace muslimuna kace muslimuna 20 sinuna wa ƙalla man bi kasrihi na kaɗan ne wanda ya yi masa nutuki da kasra wanda ya ce wanda ya mata wato wanda ya yi furuci da kasra ga wannan nun ɗin ya ce musulmi ne kenan inda wato inda an faɗa ɗin wa nunu ma thunniya wal mulhaq bi ita kuma nun ɗin wanda aka yi masa aka yi masa tathniya wal mulhaq bih da kuma wanda aka sadar da shi da shi nunul da shi almuthanna bi aksi da ka sta'maluhu wato sun aiwatar da shi da akasin wannan shine wato suna yi masa kasra wa qalla man bi fathi nataq shi kuma bil aks wanda ya masa fata wannan qalil ne fanta bi dan haka ka fada ku ka san wannan hukunci na'am حق نون الجمع وما ألحق به الفتح yace haƙƙin nunul jama'a da kuma wanda abin da aka ilhaq aka sadar da ita da shi alfathu shine yi mata fata وقد تكسر شذوذا akan yi mata kasra amma shuzuzan ma'ana ashuzuz shine qalil qalil
ومنه قوله daga cikin sa akwai fadin akwai fadin ash-sha'ir عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا za'ani fa akharini arafna ja'faran wa bani abihi wa ankarna za'ani fa akharini yace mun san ja'far a da banu abihi da yan uwansa su ne walad tha'labata ibn yarbu kamar yadda yazo a cikin sharhin wa ankarna za'anifa amma ba mu yadda da waɗansu mabiya ba akharini daban wato waɗanda suke su shigege ne ba ainihin daga cikin jinsunsu suke ba kaga sai ce akharini bai ce akharina ba to wannan al'ashahid kasru nunil jam'i fi qawlihi akharini bi dalili an alqasidata maksuratun maksuratul harf maksuratu maksuratu harf alqafiya amma ta kasra ne a kafiyarta wa qad rawayna lakal bayta sabiq ala bayti shayl yattabiha laka dhalika wa awwal kalima qawluhu atu'iduni wara'a bani riyahin kadhabta la taqsuranna yadaka duni na'am a ai wai dan saboda kafiya ya mata kasra saboda kafiya to za a iya cewa saboda kafiya din ne amma a zahir shahid ne akan wannan kan cewar musamman an ga kan cewa ba shine kadai shahid din ba na yi mata a kasra din sai dai a dauke shi ala shuzu cewa qalil na'am
wa qawluhu da kuma fadin a wani sha'ir din shine Suhaim ibn Wathil ar-Riyahi
a kullu dahri hillun wa irtihalun أما يبقي علي ولا يقيني مم. وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين نعم أكل يتشي أكل الدهر حل وارتحال yanzu dukkan wato a lokaci rayuwa gabaki daya ta zamanto hillun wartihalun ka sauka a nan kuma ka tashi ka tafi wani wajen amma yubqi alayya wala yaqini yanzu ba zai shi juyawar zamani ala yubqi alayya ba zai isar wato ba zai kyale ni ba wala yaqini ba zai tsare ni ba daga wahalhalun wa ma za tabtaghi shu'ara minni mawaka me suke nema ne daga gare ni wa qad jawastu haddal arba'ini alhali na ketare iyakar shekaru arba'in wato kuma yaushe za a siffanta ni da wauta ko a ce za a yi mun fada bayan na riga na kai haddin wato cikar shekaru يعني كيف يطلب الشعراء خديعتي ويطمعون في حتلي وقد بلغت سن التجربة والاختبار التي تمكنني من تقدير الأمور ورد كيد الأعداء إلى نحورهم يريد أنه لا تجوز عليه الحيلة ولا, يمك ولا يمكن لعدوه أن يخدعه wato shi za a yaudare shi bayan ya kai shekaru 40 ya wuce 40 to kaga nan menene shahid din الأربعين تو إتا أربعين ميشيشي الملحق ملحق بجمع مذكر سالم با جمع مذكر سالم بشي ملحق بالجمع me yasa take mulhaq bata zamanto jam'i ba na'am ba mufrad la mufrad laysa laha wahidun min lafdhiha ba ta da mufradi daga lafazinta na'am walaysa kasruha lugha walaysa kasruha lugha yin kasra ba lugha bace khilafan liman za'ama dhalik sabani da wanda ya riya wannan wato kina akwai wanda suka ce wannan lugha ce bal sahih cewa wannan abu ne wanda yake shaz yani qalil
wa haqqu nunil musanna wal mulhaq bihi shi kuma haƙƙin nunul musanna da wanda da kuma abin da aka sadar da shi da nunul musanna al kasru ay masa kasra
amma yi mata fataha lugha ce sabanin ta jam'in muzakkar salim ita ita kasruha ba lugha bace shuzuz ne amma ita kuma ta ta tasniya kasruha fathuha lugha na'am wa minhu qawluhu da a cikin sa akwai fadin sa ala ahwadhiyayn istaqallat ashiyatan fama hiya illa lamhatun wa taghibu ala al-ahwadhiyayn ذي على الأهوذيين على الأهوذيين على أهوذيين akan wato fuka-fukai wato masu marasa nauyi masu saurin gaske istaqallat ashiyatan a ta tashi da daddare ita ce wato alqata tsadar gamba ya karama tsuntsuwan nan fama hiya illa lamhatun wata ribu ba ta kasance ba face lamha wato ta dan fito wata ribu shikenan sai ta bace saboda saurinta sai ya ce ala menene a shahid din ahwadhiyaina fathu nunil musanna na fadin sa ahwadhiyaina yurida anna hadhihi alqata qad tarat bi janahayn sari'ain فليس يقع نظرك عليها حين تهم, حين تهم بالطيران إلا لحظة يسيرة ثم تغيب عن ناظريك فلا تعود تراها يقصد أنها شديدة شديدة السرعة نعم وظاهر كلام المصنف ظاهرا زنشم المصنف الناظم ابن مالك الله يجيك أنسى أن فتح النون بالتثنية جوايين فتح جنون أو جن تثنية كسر نون الجمع في القلة كمر كسر نون الجمع ني كمر كسر يما نون الجمع كسراني في القلة أتكين كرنتا أتكين كسن شوا كرنتي واتو وليس كذلك الأمر انكو بحق هيك با بل كسرها في الجمع شاذ بل شي دي كيمة كسرة أوجن جمعي شاذ واتو كأني راسسيني أتكين مغانا لارباوا وفتحها في التثنية لغة أما التثنية كيمة فتحة لغة wato riwaya ta tabbatar da ita kama kaddamnahu kamar yanda muka gaba kamar yanda ya gabata
wa hal yaktasu al-fathu bil ya'i
to aw yakunu fiha wa fil alifi qawlan to ita fatahan nan da ake ma a nun din musanna kawai a wajen ya ne wato yayin da yazo a halin nasba da jarra kamar wanda yazo ahwadhiyaina kaga ahwadhiyaina nan nan ai kaga majrura ce ko ga alamar jarra ya dince zama alamar jarra to koma idan kuma ta zo da alif fa yayin da ta zamanto fi halatin raf'i shi ma ana yin wannan ana yin wannan fatahar aw yakunu fiha wa fil alif ko ko zai kasance a cikin yadin ne da kuma a cikin alif aulani aulani magana biyu ta malamai wa zahiru kalamin musannif athani abin da yake zahiri na zancen ibn malik athani shine kan cewar ai fiha wa fil alif ita wannan fata ana yi mata ana yi ma wannan nun din ne sawa'un a ta zo da ya ne almusanna a halin irabi ne da ya ko a halin irabi da alif ومن الفتح مع الالف قول الشاعر daga cikin yadda ake yi ma wa nunul musanna fatha tare da alif shine fadin sha'ir أعرف منها الجيد والعينان ومن ومن خيرينا ومن خيرين أشبه ظبيانا أعرف منها الجيد ina sanin wato wuya gare ta wal ainana da idanuwa guda biyu wa man khiraini da kuma wato kafar hanci ashbaha zabiyana da suka haɗu suka yi kama da wato wato ya ake ce mata barewa suka yi kama da barewa dama suna yawan siffanta kyan mace da barewa wajen musamman kyan wuya sai ya ce a arifu min halji da wal ainana bai ce ainani ba kaga ya zo ainana saboda yadda ma dama kafiyar take maksura ce حيث فتح نون المثنى وقال جماعة منهم الحروي أشاهد فيه في موضعين أحدهما ما ذكرنا وثانيهما قوله ذبيانا على أنه تثنية ذبي أشبه ذبيانا وهو فاسد من جهة المعنى والصواب أنه مفرد وهو اسم رجل كما قدمنا لك عن أبي زيد وعليه لا شاهد فيه وزعم بعضهم أن نون منخيرين مفتوحة منخيرين وأن فيها شاهدا أيضا وفيه نظير قول حميد بن ثور على أهوذيين saboda haka sai zamanto wa man khiraina ashbaha zabiyana zai iya yiwuwa ku haka zabiyana nan wato wai sunan mutum ne wai ba wa huwa ismu rajulin kama qaddamna laka zabiyan ismu rajulin arada ashbaha man khirai zabiyan فحذف كما قال تعالى واسأل القرية أي يريد أهل القرية وتأويل أبي زيد في القرية على أنه إجاز به وان شان إيا في قسيا اسم رجل وقيل مثنى ظبي وليس بشيء نعم وقد قيل وقد قيل إنه مصنوع an ce wannan baitin hada shi aka yi ba don haka ba za a kafa hujja da shi ba ba sama'i ba ne waɗansu ne suka hada shi haka zalika ibnu hisham saboda ganin cewar ya zo da shahidi a ta fuska biyu ya ce ya ce ainana ya ce zabiyana ya ce mankhiraina
وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا
نعم يتي وما بتاء وألف قد جمعا yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a sunan da aka yi masa jam'i bita wa alif wato da aka yi masa jam'insa da ƙarin alif da ta ta da alif yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a ane masa kasra a halin jarra da halin nasba tare shine wanda ake ce ma jam'u mu'annath salim wal mulhaq bihi jam'u mu'annath salim shine wa ma bita wa alifin qad jumi'a na'am lamma faragha min al-kalam 'ala alladhi tanubu fihi al-huruf 'an al-harakat to yayin da ya gama magana akan sunaye da haruffa suke niyaba akan wato wasali wajen i'rabi kaga ya gama su yayi a wato wa'anne wa'anne sunaye ne wato al alhuruf suke niyaba anil harakat wanda muka yi asma'u sita da kuma almuthanna da kuma walmulhaq bilmuthanna sannan na'am jam'u mu'annath jam'u mudhakkar salim jam'u mudhakkar salim dama su uku ya fada asma'u sitta a farfa bi wawin wansiban nabil farfa bi wawin wansiban fathan wajur wansiban nabil alif wajrur biya imma min al asma asif ya kawo su min zaka zu su min zaka zu na'am to sannan ya kawo kuma a al-musanna da kuma wal mulhaq bihi da kuma jam'u mudhakkar salim to wannan ya gama mana da wanda niyabatul huruf anil harakat akwai wani a cikin lugar larabci inda harafi yake zuwa maimakon haraka fil asma banda fil af'al babu wannan shine istiqra tam na'am to sai ya fara kuma a cikin sunaye na'am sai ya fara a cikin sunayen da wasali ne yake niyaba akan wasali tunda mun faɗi al'asul shine kan cewar arraf'u bil dhamma wan nasbu bil fatha wal jarru bil kasra to amma ana samun sab ana samun niyaba to mun yi niyabatul huruf yanzu kuma mun zo zamu yi niyabatul harakati an haraka na'am to su ko kashi biyu ne sunayen nan na farkon su jam'ul mu'annathi salim jam'i na mata wanda yake salim wanda yake bina'ul wahid ya kubuta bi kare ba kamar muslimatin mun kayyade shi da cewa as-salim don mu togace daga jam'u taksir jam'i wanda yake an yi taksir an karya bina'in wato mufradinsa shine jam'u taksir wahuwa ma lam yaslam fihi bina'u wahidihi shine wanda ginin wato na a, kalmar ɗayan wato ɗayansa kalmar mufradinsa bata kubuta ba daga canji nahu hunud nahu hunud yanzu kaga hunud jam'i ne na hind ko kaga ai an kassara an kawo wawo an kutsa tsakanin nun da dal ko haka zalika kamar zayanib ayyuz zayanib da aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam zainab ce yace ayyuz zayanib to kaga zainab wannan ai jam'u taksir ne bai ce zainabat ba na'am
wa ashara ilayhi al-musannif to Allah ta'ala bi qawlihi ko bai yi bane eh ka iya dai ma nura to وأشار إليه المصنف ما المصنف إشارة قريشي رحمه الله الله يجيك أنسى بقوله دفت أنسى وما بتا وألف قد جمع أبن دا أكي مسا جمعي بتا وألف أي جمع بالألف والتاء المزيدت المزيدتين أي واتو دا ألف دا تاء وأن دا أكي مسكاري أن كاو سباسا تكين كلمة أحكارا سو دان أي إشارة دان أي نوني كجمعي fakharaja nahu qudat to kaga qudat ya ya fita kaga qudat jam'i ne ko kuma gashi yana da alif da ta amma wannan ba jam'u muzakkar muannath salim bane domin ba mazidatayn bane na'am fa inna allaha fa inna alif domin alif din qadi ghayru za'ida ba za'ida bace
bal hiya munqaliba an aslin domin ita wannan alif ce da aka kallaba ta da aka canza ta maimakon wata kalma da take asalin kalmar ce shine aliya mhm lianna aslahu domin asalin asalin jam'in alqadi qudaya qudayatun qudayatun sai aka ce kaga qudayatun to taharra shine suke cewa taharraka tiliya wanfataha ma qablaha idan ya in harful illa ya zamanto an yi masa wasali kuma gabaninsa akwai harafi wanda yake maftuh to wannan harful illan sai ya koma alif qudayatun saboda sauki sai a ce qudatun saboda an kace qudayatun akwai nauyi akan harshe na'am wa nahwu abiyat wa nahwu abiyat haka zalika abiyat ko amwat ko aswat domin wannan taɗin ta abiyat asliya tunda bait ne ko baitun ne saboda haka taɗin asliya ce tana asalin kalmar
minhu abinda ake nufi a da wannan jam'in da muke magana a kansa jam'in muzakkar mu'annathi salim ما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع wanda wato alif da ta din ita ce sababin dalalarsa akan jam'i نحو هندات hindatun hindatun kaga hindatun abin da yasa take jam'i wannan alif da ta din sabanin qudatun qudatun ba alif da ta din ce ta sashi ya zama to jam'i ba Hmm? taksir din da aka yi in suna masmu' ne Hmm. na'am فاعترض بذلك أن نهي قضاة da haka sai ya togace daga wannan gabarin irin kalmar qudatin da abiyat فإن كل واحد منهما جمع ملتبس بالألف والتاء domin kowanne daga cikinsu su su biyu din jam'i ne da yake haɗe da alif da ta alif da ta din suna cikin suna cikin jam'in ba su ne suka nuna cewa jam'in bane وليس مما نحن فيه wannan ku baya daga cikin abin da muke cikin sa
لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء domin abin da ya nuna abin da yake nuna kowanne daga cikin su cewa jam'i ne ba alif da ta din bace وإنما هو بالصيغة siga ce wato siga ce sigatul jam'i ce tunda jam'u taksir ne Eh, tunda jam'i taksir yana da siyaq Hmm? yana da sigogi Ah, kamar yanda in muka zo za mu zo shi a cikin babin jam'u taksir a cikin wajen karshen wannan littafin na'am فاندفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف بمثل قبات وأبيات don haka da wannan abin da muka tabbatar wato suka da kuma rashin a, a, a, a- wato s- e, e, suka akan almusannif ibn malik da irin wannan da, da cewa to, to kudatin da abiyatin fa su ba za su shiga cikin nan ba kaga da wannan takririn a maganar da a wannan sukan da ake wa musannif sai ya zamanto ya kau tunda shi abin da yake nufi yana nufin su- alif da taɗin su ne dalilin jam'in an yi musu jam'i ne bi alifin wata su ko wannan abin da ya musu jam'i ba alif da ta bane duk da akwai alif da ta din sigar ce ta ba su jam'i na'am وعلم أنه لا حاجة إلى أن يقول بألف وتاء مزيدت- مزيدتين dan haka ne aka san babu bukata shi al-musannif ibn malik ya ce bi alifin wa ta'in mazidataini abinda aka yi masa jam'i bi alifin wa ta'in mazidataini ba bukata ya faɗa wannan domin cewa yi wa ma bi ta wa alifin qad jumi'a abinda aka yi masa jam'i da ta wa alif Ka- ba sai ya ce mazidataini ba jam'in alif da ta ne ya mayar da shi jam'in wannan an yi masa lauyanci yanda ya kamata an ba shi kariya ibn malik na'am فالباء في قوله بتاء don haka baɗin da take a cikin faɗinsa da ya ce bita wal baɗin bita متعلقة بقوله جمع ta an rataya ta ne da da faɗinsa jumi'a ai jumi'a bita ma'ana jumi'a bi sababi ta saboda da- ta ne aka yi masa jam'i na'am وه- وحكم هذا الجمع to ya bayan yayi maka wannan takririn duk yayi akan cewar maganar ibn malik da ya faɗa ba ta buƙatar suka maganarsa a haka take a kuma a ya nuna gwanintarsa a iya sanin larabci da kuma iya wato hikimar waka to sai ya zo kuma ya faɗi to menene ainihin gundarin hukuncin menene hukuncin wannan jam'in An ta yurfa fuskar bi irabi damma.
an yurfa bi damma ai masa raf'a bi damma وينسب والجر بالكسرة ai masa nasba da jarra bil kasra kamar yadda yace yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a
نهو جاءني هندات kamar ka ce ja'ani hindatun to wannan hindatun zaka ce ko hinidatun wannan kuma zai mun je sarfi yana nan zamu zo shi wajen wajen wajen abin nan wajen ba wajen istiqaq bane wajen i'lal Mm. ja'ani hindatun ka gani bil raf'i bil dhamma
ورأيت هندات ra'aytu hindatin mm, mansub bil kasra ومررت بهندات مررت بهندات مجرور بال- ب- بالكسرة فنابت فيه الكسرة عن الفتحة to kaga sai kasra ta yi niyaba an- ta ta yi na'ibanci maimakon fataha a aina ta yi niyaba din kaga wajen ra'aitu hindat maimakon ce ka ce hindatan sai ka ce hindatin na'am وزعم بعضهم أنه مبني في حالة النصب waɗansu daga cikin malaman nahawu suka ce a'a ai fi halatin nasu ba irabi bane mabni ne wannan saboda haka wannan kasrar da ake harakatu bina laysat harakatu i'rab yace wa huwa fasid wannan ma'ana ce wannan barna ce kuskure ne illa mujiba li bina'ihi domin babu dalilin da za a yi masa bina'i a idan babu dalilin da za a yi masa bina'i me yasa ake bina'i wannan falsafatun nahwu kenan me yasa ake bina'i hmm? kun manta ko eh aha كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا akwai wani sababi na bina'i a cikin a cikin hindat a cikin wannan akwai dalilin da za a ce akwai shabahun bil harfi akwai ashabahul wad'i akwai ashabahul ma'nawi akwai ashabahu bil fi'l akwai al-iftiqar kamar na wato as-silatu wal mawsul asma'ul mawsul duk babu shi yasa sai yace wala la mujiba li bina'ihi babu dalilin da za a yi masa bina'i shi yasa yace wa huwa fasid kawai kaulan wahida wa huwa fasid maimakon ba cewa yi wa huwa da'if ba in yace da'if ne yana da wata fuska amma da yace fasid ma'ana gabaki daya kwata-kwata ma wato ba magana bace na'am كذا أولات ولا جسما قد جعل كأذرئات فيه ذا أيضا قبل كذا أولات هكذا ما أولات ولا جسما قد جعل da kuma wanda aka sanya masa suna da wannan siga ka adri'at kaga adri'at jam'i ne amma ba jam'in adri'a adri'atun bane saboda suna ne kawai aka aka ambaci sunan waje da cewa adriat to shi ma wannan irabin za a yi masa da yake ya zo a sigar jam'i mu'annath salim amma aka bashi sunan mutum kamar yadda kamar yadda muka zo muka ce an yi wa mutum suna zaiduna hamdun da sauransu fihi za aidan qubil a cikin waɗannan ma shi ma wannan irabin har wa yau an karɓe shi na'am ashara da qawlihi kaza ulatu ya yi ishara da faɗinsa kaza ulatu ila anna ulatu da cewa ya zuwa ga cewa ita ulatu tajri majra jam'il muannas muannas salim tana gudana magudanar jam'il muannas salim fi annaha tunsabu bil kasra akan cewa ane mata nasba bil kasra wa laysat bi jam'i muannas muannas salim domin amma kuma ga ta ba jam'in muannas salim bace بل هي ملحقة به بل أنا صادد إيتا da jam'u mu'annath salim وذلك abin me yasa ba jam'u mu'annath salim bace ulatu لأنها لا مفرد لها من لفظها domin ba ta da mufradi daga lafazinta ulatu wa ulatul ahmali wa ulatul ahmali ajaluhunna kaga ulatu ai jam'in menene jam'i zatu ne ko zatu zatu hamlin in za ka yi jam'in sai ka ce ulatu hamlin ko ulatu ahmal to kaga ba za ka ce akwai ulatun ba balantan haka ce ulatu shine jam'inta la mufrada laha min lafziha mufradinta shine zatu bi ma'ana sahiba na'am ثم أشار بقوله sannan ya ishara da faɗinsa والذي اسما قد جعل wallazi isman qad ju'il da kuma wanda aka sanya masa suna إلى أن ما سمي به من هذا الجمع ya zuwa ga cewa dukkan suna da aka bashi da aka ambata masa suna daga wannan jam'in والملحق به awa- da kuma abin da aka yi ilha- da aka sadar da shi da shi نحو أذرعات kamar azri'atin ينسب بالكسرة ana yi masa nasaba bil kasra كما كان قبل التسمية به kamar yadda yake kafin a sanya suna da shi wato in aka sanya suna da shi ba za a zo a ce hadhihi adri'atu ba ra'aitu adri'ata marartu bi adri'ati yana nan zai- sai ka ɗauke shi kamar jam'u mu'annath salim ne ba suna ba duk da yake ba jam'i bane Hmm? sunan gari ne adri'at adri'at gari ne a cikin sham Hmm. sunan gari ne to a ba za ka ce wannan tunda sunan gari ne ai mufrad ne ba jam'i ba so da aka bari kai masa a irabin mufrad Mm? kamar yadda za ka ce hada zaiduna a ra'aitu zaiduna marartu bi zaiduna kai masa bina'i tunda ka ce zaiduna ne tunda musamman bihi na'am
wala yuzahu minhu tanwin ba za a shafe tanwin daga gare shi ba na hadhihi azri'atun Ah, ka gani ba za ka shafe tanwin ba don ka nuna kan cewar ma- mabni ne ba mabni ba ne Hmm? tunda illar bina din illar bina'in eh, eh, illar ah, ah, ba ba mamnu min as-sarf bane tunda at-tasmiya sai an hada tasmiya da kuma wata illar daban sai an samu illataini kamar yadda zamu gani sai ka ce hadhihi adri'atun mhm wa ra'aytu azri'atin mhm wa marartu bi azri'atin ka gani hada huwa hadha huwa al-madhhabu as-sahih wannan shi- ita ce madhhaba ingantatta wa fihi madhhabani akharan to a cikin azri'atu dinnan akwai waɗansu mazhabobi guda biyu wajen i'rabin ahaduhuma na farko annahu yurfa'u bi dhamma cewa ane masa raf'a bi dhamma wa yunsabu wa yujaru bil kasra a- ane masa nasba da jarra bil kasra wa yuzalu minhu at-tanwin amma kuma ana gusar da tanwin daga gare shi nahwu hadhihi azri'atu ka gani sai a cire tanwin din sai ka ce ha- tanwin din ka ce hadhihi adri'atu wa ra'aytu azri'ati wa ma ra'aytu adri'ati wa marartu bi azri'ati wa marartu bi adri'ati tanwinin zaka cire amma zaka yi masa i'rabi والثاني wal madhhabu thani madhhaba ta biyu wadda take khilaful madhhabu sahih أنه يرفع بالضمة ana yi masa raf'a bi dhamma وينسب ويجر بالفتحة ay masa nasba da jarra bil fatha wa yuhdhafu minhu tanwin kuma a shafe tanwin daga gare shi ناو هذه أذرعات in hadhihi adri'atu ورأيت أذرعات wa ra'aytu adri'ata ومررت بأذرعات wa marartu bi adri'ata wannan wani irabi kenan ake ce masa eh wani irabi wani nau'i ne na wannan irabin eh na'am wani irin irabi kenan هذا أحمد رأيت أحمد مررت بأحمد ممنوع من الصرف إعراب ممنوع من الصرف مم. نعم ويروى ويروى قوله نعم تنورتها من أذرئات وأهلها, وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي dan ruba kenan imrul qais wai tun daga azri'at yace wato ya hango wutar gidanta da wa ahluha bi yathriba alhali ko mutanen gidan nata suna suna yathriba madina ita ko azri'at a can cikin jordan take a sham amma saboda shauki tun daga can ya hango ta adna dariha nazarun ali mafi kusan gidan nata wato wato hange ne wanda yake mai tsawon gaske na'am إلى إليك وسكرني حركة eh أذرعات أذرعات na'am أتا eh bi kasri ta'i munawwanatan kal madhhab al awwal shine tanawwartuha min adri'atin bi kasri ta'i munawwanatin kal madhhab al awwal tanawwartuha min adri'atin wa ahluha wa bi kasriha mhm
وبكسرها بلا تنوين da kuma ai mata kasra ba tare da tanwin ba tanawwartuha min azri min azriati na'am kal madhhab ath-thani وبفتحها بلا تنوين da kuma ai mata fata bila tanwinin kal madhhab ath-thalith tanawwartuha min azriata wa ahliha na'am ah sai mu tsaya nan ko Mm. tanawwartuha min azriati wa ahliha bi yathriba adna dariha nazarun adi da malam shehu barno muka karanta diwanin imrul qais eh da baki ɗaya diwanin nasa da na nabiga kafin in tafi madina a wajen Mhm, yana rerawa ɓare nazarun ali ɓare ka haka haka ne haka haka wakansa take ɓare ɓare ne da gaske na'am to subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik